بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau a sha tara ga watan Muharram shekara ta 1448 wanda ya daidai da 4 ga wata ko 4 ga watan Julai 2026 miladiya wannan majalisi namu da muka saba muna karatu a majalisin sahi majalisin zaure yau za mu yi karatu cikin littafin aqida yau asabar za mu fara da kitabut tauhidi na Muhammad ibn Abdul Wahhab muna cikin babu ma ja a anna ba'da hadhihi al-umma ya'budu al-awthan babu da ke magana akan wasu daga cikin sashen wannan al'umma za su bauta ga za su daga bautan gumaka su yi dinga yin aiki irin na kafirai suna bin kafirai kwabo da kwabo to mu zan tashi masala ta tara ko at-tasi'atu mas'ala ta tara al-bisharatu bi anna al-haqqa bishara da manzo Allah yayi cewa lalle gaskiya la yazulu bil kulliya ba zai shude baki daya ba ba za ta shude baki daya ba kamar zalafi ma fi ma ba kamar yadda ta shude wato a al'ummar da suka zo gabaninmu gabaki da aka marasa ina gaskiyar take malaman addinai suka kuma koma tantiran 'yan duniya to duk yadda malaman addini suka kai da lalacewa a wani zamani za a samu a cikin su akwai masu akwai malaman kirki duk yadda marasa gaskiya suka yawa a cikin musulmai za a samu a cikin su kuma akwai masu gaskiya din kuma in ka kwatanta da adadin marasa gaskiya da ke cikin su da kuma suke cikin sauran al'ummai ba za ka haɗa su ba masu gaskiya za ka samu suna da yawa suna da dan la tazalu alaihi ta'ifa ce a ba zai gushe ba za a ci gaba samun wani gungu da za su dinga tsayuwa akan gaskiya har al'amarin ubangiji ya zo al'ashira na goma al'ayatul udma aya wacce ta mafi girma annahum cewa su waɗannan masu tsayuwa da gaskiya ma a qillatihim duk da karancin su la yabarruhum man qabalakum wanda ya tabar da su ba zai cuta musu ba wala man khalafa ko wanda ya saba musu za su cika tsayewa akan gaskiya su dinga faɗan gaskiya kuma su dinga aiki da gaskiya kuma su cika samun masu san gaskiya suna amfani da gaskiyarsu wannan lokaci kusan yana nema ya zama haka ni ban ni ban taɓa ganin lokaci da ya tabbata cewa wanda masu Allah ya faɗa cewa za a samu ruwai biba in wannan lokacin ba ruwai biba shine kamar ma ni ina ganin yawan mu ce wani wani da ke yin wa'azi bai iya katin nan ba kawai za mu ɓata kanmu lokaci ne inda su da jahilai sun fi son malamai irin sun himma da dan shehu da sirge dan muhammad ko ta taba kata ruwan bagaja ko ba ta kata ruwan bagaja eh eh sirge dan muhammad himma da dan shehu shi daya daya katin daya kuma bai yi ba don haka aka zai mukabala daya wani zanen sa da ya zane ya zo tunin takardu ya ce au to wannan dai yau za a yi karya sai wani ɗan zane haka sai ce to duba mu wani me shi ya ce nun ara ya ce a haka ake ra a gidanku nun ara ya ce a haka ake ya ce kai jama'a kukan nan kai ba tsayin wata bane sai ga ruwa sai ga to nun ara kai kama tsayin wata kuwa shikenan ya ce wannan irin tsayin wata kenan to haka da irin yanzu haka ake fama da irin masu dawo wa'azi a wannan lokaci a daidai lokacin da ake ce ake cewa ku ba hankali ku ba hankali ku tsaya ku kato matasa da sauransu sai zai zauna ta maganganu a gunsa kuma mutane sai sun ci hasada bakin shi to wannan shine ta rajulun tafe mutum banzan bazara yana magana akan al'umma akan abin da shafi al'umma ya shafi addinin Allah amma kuma jama'a sun damu da shi kai in kai mishi magana ma a ce kai kai ne ba daidai ba kuma to wannan lokaci in tunda ubangiji ya riga ya bana cewa wannan za a zo irin wannan lokaci to kai sai ka sai ka damu da gyara al'umma da ke gaban ka kai kana faɗan gaskiyan kuma haka za ka samu masu amfani da gaskiyan ka amma kar ka je ka sa kanka ciwo ka zama kai ma kai abin ake cewa la'allaka bahi'un nafsaka ka je kashe kanka saboda jahilcin jahilai alhariyatu ashar na sha ɗaya anna zalika sharfa ila qiyam sa'a cewa wannan sharadi har zuwa tashar kiyama za a samu za a samu cewa la tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqq الثالث عشر نشاء نشاء نشاء نواتو شابيو ما في من الآيات العظيمة أبن دواتو إكي تكين ونن حديثي نآوي ما سجرمه min ha daga ciki ikhbaruhu bi anna Allah zawalahu al-mashariqa wal maghariba cewa ubangiji ya hade ya mulmuli ay qawahu wa qababahu ya cure duniya mafadata da da wato mahudanta a waje guda har aka manzo Allah kashafi aka nuna mishi abin da zai faru ga wannan al'umma wa akhbara bi ma'ana zalika wa waqa'a kama akhbara sai ya faɗi ma'anar haka ya faɗi abin da ya gani din sai kuma abin ya faru kamar yadda manzo Allah ya bada labari bi khilafil junubi wash shimali amma kuma bayan wato dama da haunin manzon Allah bai faɗa ba kuma bayan kudu da arewa wanda kuma ko a yanzu malamai suka ce in ka je ka duba kudu da arewa za a ga a musulunci bai cika yawa ba amma tsakanin gabas da da wato yamma to na musulunci ne na yahu dabdalansa amma kudu da arewa na musulunci bai cika yawa ba wa ikhbaruhu bi annahu u'diya al-kanzayn da kuma da manzo ya bada labarin cewa an bashi taskoka guda biyu wanda kuma lalle gashi lalle ya tabbata din wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil sunayn da kuma bada labari da yace cewa an karba masa addu'ansa guda biyu da yayi ma al'ummansa wa ikhbaruhu da labari da ya bada cewa bi annahu muna'a thalitha cewa an hana shi guda na uku me na uku da aka hana shi shine wato Allah ya ja'ala ba'sa al-umma bainaha Allah ya ja'ala Allah ya ja'ala Allahu ba'sa al-umma bainaha wannan shine abin da ya ruka ko shine kar a sanya rigima al'umma tsakankaninta Allah ya ce ba an samu maka wannan ba a cikin al'umma ga za ku rigima a rigima kuwa ko tsakankani ka je ko ina ko an samu ai wa ikhbaruhu bi wuqu'i sayfi da kuma yamma da bada labarin cewa za a samu wato takubba da ya koya yake ne tsakanin musulmai wa annahu la yarfa'u cewa kuma za a daga takubin ba idza waqa'a yayin da aka fara yakin wa ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dan da labari da ya bayar cewa wasu sashin al'umman musulmai za su kashe sashi wa sabi ba abihin ba ba kuma za a samu wasu daga ciki za su kama su ribata wasu daga ciki su kama kasashen su su kame sauɗayan bayi su yi musu mulki mallaka wa khawfi ala ummati da kuma da ya ji tsoro ga al'ummarsa min al'aimatul mudillina daga wasu shugabanni na bata shugabanni na bata muka ce ko dai wanda zai zo ya zama da jahili ne ba amma kuma jama'a suke suke malanta ya malance kuma al'umma suka malanta da shi suka koyi da shi ko a bangaren siyasa ko a bangaren rayuwa yanzu ka ga mawaka su ne ake kira public figure su ma yanzu ba ka da bambanci in an tashi da ce public figure ne kai ma da public figure su ma kuma public figures in followers ne kuma sun ma fi ka su waɗancan to kaga duka su zama al'aimatul mudalluna kenan wato shugabanni masu batarwa saboda tsabar jama'a sun lalace jama'a sun riga sun lalace al'ayyamsu mubillin kuma zai iya dauka kuma ya zama malami ne wanda ke na Allah amma kuma ya samu zalla ya samu zamiya ya samu zamiya ya wato ya zami ya kuskure to malamai suka ce kai guje kuskurarsa amma kai kace zaka bar malamin baki da kaurace masa ai khabaruhu bi buhuri mutanabbiina da kuma yanda ya bada labarin cewa za a samu annabawan ƙarya fi hadhihi al-umma wa al-umma wa ikhbaruhu bi baqa'i ta'ifati al-mansura da kuma labari da ya bayar cewa za wato al'umma gungu wanda ubangiji zai zai taimake ta da gaskiya za ta wanzu za ta zama ta yi saura kuma za ta ta fafutuka tana gwagwarmaya wajen tabbatar da gaskiya wa kullu hadha waqa'a kama akhbara duk wannan ya faru kamar da manzo Allah ya bada labari ma anna kullu wahidatin minha ab'ada ma yakunu fihi fil uquli duk da kowanne ɗaya daga ci a lokacin da manzo Allah yake bayarwa ya mafi ya mu mafi nisan abin da zai iya zuwa a zuciya zai iya zuwa wato a hankali zai faru inda lokacin ko za a haɗa ake a lokacin babu annabawan ƙarya sosai ma ba su musulma ba babu su amma ka ga mazala sai abin da mazala ya bada labari sai ya faru da الثالثة عشر نشاء حصر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين إلى ما زال يواتو يواتو تقعيشي tsoronsa akan wato miyagun jagorori masu batarwa mazala ya fi tsoron waɗannan mutane ya ce ya fi tsoron su na fi tsoron jagori masu batarwa wanda wannan yana nuna cewa al'umma sai sun kula da wanda suke bi al'umma sai mun kula da wanda muke muke zama da su ne jagororin mu a abincin mu su ne jagororin mu a zamantakewar mu su ne jagororin mu a hankalin mu shi ne jagororin mu a neman ilimin mu su ne jagororin mu a duk wani abubuwa mu na rayuwa ba mutum je ɗauka wani mawaƙi shi ne yadda yake sa kaya haka zai sa ba yadda yake karin hula haka zai sa yadda turawa ke cin abinci haka zai ci abinci a ba shi wani abu yana ci da hagu yanda suke kaza ci shi ya jin daɗin rayuwar wannan to kaga almar'u ma aman ahabba aje almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil sai a kula kwarai da gaske a kula kwarai da gaske na rabi'atu ashar na sha hudu at-tanbihu ala ma'ana ibadatul awthani fadakarwa akan ma'anar bauta ma gumaka shine shine abin da shi ma ya ya gaya mana yanda za a samu fi'amu min ummati wasu daga cikin mutane a wannan al'umma za su yi duk abin da nasara yahudawa da nasara suka yi ko da mun sun shiga ramin damu za su shiga su ma in sun bauta ma goma kan za su bauta ma in suna yin wani abubuwa ko za su yi Allah kyauta to shi kenan sai mu zama dakata nan sai usulul sunna ne al-Imam Ahmad ibn Hanbal imam ahmad yake cewa a mu karanta ba za mu yi da yawa ba wal imanu bil mizani daga cikin abin da kuma ke wajibi ga wato musulmai mabiya sunna manzo Allah mabiya shari'a ma'aiki su yi shine su imani da abin da aka ba su labari na wato mizani awo yawmal qiyama an tashal qiyama awo da za a yi awon aikin su da kuma za a yi awon su ma jikunan su baki da da wanda duk ya tabbata akwai awon da za a yi awo ne na jiki akwai awon da za a yi kuma awo ne na aiki kama ja kamar yadda ya zo yuzanu la'abdu yawmal qiyama fala yazinu janaha ba'uba amma Muhammad sai bai kawo isnadin shi ba amma sai ya kawo hadisin yace za a auna bawa ran tashi alkiyama mutum mai jiki amma fala yazinu janaha ba'uba ba zai kai wato nauyin sa ba zai kai fifikin sauro ba a wannan ma'aunin saboda ba shi da aiki wannan hadisi ne da Bukhari da Muslim suka fitar da sauran manyan malamai na sunna wato zanu a'malul ibad kuma banda shi ba za a wato auna wato ayyukan bayi kaga na farko auna shi bawan shi kansa na biyu kuma za a auna shi aikin bawan shi kansa wanda ya tabbata a cikin hadisai da suka yi gangami daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama da fil athari kamar yanda yazo a wato gurabu da aka samu na manzo Allah daga cikin maganganun sa ubangiji yana cewa rabbul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah wannan saboda haka wannan dole ne mutum ya imani da labarin da aka gaya mushi cewa za a yi awo wannan aiki namu ubangiji akwai lokacin da zai harhade su su zama kamar wani abu mai jika-jika za a sanya su a awo kuma ubangiji ya auna su wanda ya ce shi bai da wannan ba wanda ya ce a kidaya kawai za a yi kawai statistics za a yi ba wai ba wai ba wai aunawan ba wanda ya wanda ya kaita Allah kuma ya kaita masa Allah gidi sai rage wato ya ya kwashi kashin shi a hannu yayin da ya gamu da ubangiji wal imanu bihi mutum ya imani da shi shine abin da ke wajibi wa tasdiqu bihi kuma ya gaskata wal i'rabu amma radda zalika an marar da zalika da kuma ya bujire ya bujire ma duk wani wanda ya tunkuɗa labarin ce bai da ba yace ba wani mizani mizani ya hankali zai dauka ya hankali zai dauka a ce abin da yake ba jika jika ba ma'ana ce kawai a ce za a zo a auna ta me za a auna ta aikin naka da ma jiki ne da shi ba wa rikta wal i'rabu an marar da zalika duk wanda ya tunkuɗa haka yace shi bai da wannan labarin ba ya kawo wani hankalinsa ya tokara wannan labarin da hankalinsa to wannan ka bujire masa kaka tsaya ka tana da shi kai gaskiya ya zo maka daga ubangijinka kuma za ka tattawa da wanda kike cikin bata ko dai ya kawo hannunsa ya fito haske shi ma ko kuma yana yana son ka zana ya zana cikin duhu to ka jale shi kaka tafi cikin haske abinka wa kar ku mujadalati kar ka za kana musayan ma ya da shi wannan kun ga ibaba wannan ta maimaita wannan maganar amma a yanzu ka ga mai da shi ya zama yayi tattaunawa da abin da yake ba shi da wani muhimmanci yayin da kake tattauna da mutumin da ka san ba gaskiya ke nema ba ka kyale shi ka je ka tafi kanka yanzu ka in misali aka zo aka ce maka ana ruwan sama ga shi nan ka ga alaman garu garu na kake cewa zai zai fada muku ka ce wa na zo kawo hannunka mu fita ya ce shi zama zai yi za ka bar shi ne a wajen za ka tsaya ne a wajen ka ce bari mu zauna da tukuna a gurwa za ka yi kuna cikin ruwa ga kullo gaba ga abin da zai kare ku daga daga daga wani tsewa sai wani ce a shi wani nitsewa zai je za ka fita shi ne to kuma sai ka bar mutum kuma ku ta husuma da shi akan mahalaka ku ta husuma da shi akan gaskiyar da ya bayyana bayan shi ba neman gaskiya yake ba in da neman gaskiya yake a licece shi kam sai a cice shi amma yanzu yana yi ne sun tsabar mujadala ma darabahu laka illa jadala mujadala tsaba kawai ke yi suka kyale shi ka kyale shi kawai kai tawa baka ba ko shi ake mujadala ba ko shi ake husuma ba ba ko shi ake wani mukaba ake wani za mu tattauna muna son mu tattauna tattauna da mili kai kana kan gaskiya za ku yi taura sai kai kamshi ne imam malik ce amma ana fa ala bayyinatin min amri amma anta fa shakun fadhhab ila shakin mithlik kai kana kokonto to ka je ka samu mai kokonto irin ka ku tattauna ni kuma ina da kai yaki ka banda kai yaki na ni ina kai yaki na yadda na yadda wannan shine yasa Abubakar Siddiq ya zama siddiqi ya mazala ya je mai iraki yayi kaza yayi kaza yayi kaza ce ya dai fada ya na yadda na yadda وأن الله تعالى يكلم العبادة كما للي الله تعالى ذي ما باي باغ مغانا شي دا شي كي دا كي يوم القيامة تشهر القيامة ليس بينه وبينه ترجمان هو ترجمان هو ترجمان دا أنا فدا tsakanin sa da Allah ta'ala kowane bawa ba shi dan tafinta kar ku tsammanin cewa fa ubangiji idan zai yi min magana to sai ya gama da ni sannan zai yi ta da alamin fa a lokaci daya kuma tsakanin shi bawan tsakanin shi da ubangijin babu wani tsakanin shamaki a lokaci daya saboda ubangiji mayalwaci ne ya yalwaci layi baki daya shi yasa wasu ke cewa to ya zai zama haka yace to ranar ranar nan ba lokaci da take azurta mu ba ba ba lokaci da take azurta mu take gidan kowa ba duk abin da kake nema yanzu duk abin da shu- shuka ke so na photos- photosynthesis da ake faɗa a lokaci da rana take ba su sallah da energy da wani duk lokaci da take ba su to sai ubangiji kuma wanda ya halci rana sai ubangiji wasi'un alim ne ya yalci halittu baki daya a daidai lokacin da yanzu a nan Kano muke cewa alhamdulillah rabbil alamin kuma mu ansa a lokacin kuma yake ba kuma yan Zaria a lokacin yake ba yan Kaduna a lokacin a lokacin yake ba yan Saudiya a lokaci da wannan ba su shagatar da shi ya ce wai bari in gama bari in gama bari in gama da wani ba ba wannan a lokaci ɗaya zai yi wannan yalwa ubangiji tana da yawa to ubangiji zai yi magana da da bayi a haka wannan hadisi hadisi ne da yazo hadisin Ali ibn Hatim yake cikin sahih Muslim cewa nan dai ubangiji zai yi magana laisa bainahu wa bain laisa bain abdihi wa laisa bain Allah wa bain al-abdi turjuman eh laisa bainahum wa bainahu turjuman tsakanin su babu wadan tafinta zai yi mishi magana magana da kowa sai ya gane wani yare za a yi larabci za a yi turanci za a yi hausa za a yi Allahu a'lam wasu sun malamai sun ce hausa larabci za a yi ya dan fi sauki sarki maka ce larabci wanda ya kowa yana cewa shine wanda ce da sariyariya za a yi sariyariya yaren bokayen nan da galibi jama'a suke damuwa da shi wannan kaga duk sakarci ne maka ce sariyaniya me ne za a yi sariyaniya din Na- na ka samu shi kashi cewa za a yi ra'a ce wannan shi kashi sai dai ta zato a ce tun harshen maza Allah ne amma ba wani abin da yana haka sana ka za a yi magana kuma laisa bainahum wa bainahu turjuman wannan shi kenan ya isa mana ya ishe mu haka wani yare za a yi wani yare za a yi Allahu alam amma kowa sai ya yi kowa kuma zai bukata ce sai an mun tafi da ba a zo an bayani kowa zai gane a wal imanu bi kuma mutum ya imani da maganar ubangiji wata su bi kuma ya gadarta abinda misali ya faɗa cewa za a yi magana za a yi magana a wannan wannan magana da ubangiji zai yi ubangiji zai yi da bayi bai riga ya yi ba amma zai yi to kaga yanzu a ce a cikin a cikin maganganun ubangiji maganganunsa na sabantuwa kenan kalamun lahi ta'ala mutajad- mutajaddidul ahadi fihi lahiq wa sabiq hasb- hasba mashi'ati maganar ubangiji a ciki akwai ina sabantuwa aka samu wani ya riga wani wani ya riga wani wato abin da ake magana wannan maganar maganar da ubangiji ya mana asuba ya- yanzu ya yi ta ko to an jima zai azhar ko zai tsara yin wata maganar da zai ta tashi alƙiyama bai yi ba sai lokacin kiyaman yayi sanan zai yi to cewa kuma yana sabantuwa haka yana nuna cewa kuma ubangiji shi samamme ne sabo ne a cewa ka aka yi abin yana da alaƙa da mashi'arsa shi ita asalin sifa ta magana da jinsin sifa din asalin sifa asalin sifa qadimun azaliyun wa ahaduha tatajaddad wannan magana ce mai tsawo kuma mai zurfin gaske fa akan ta in tabiya yayin wannan magana wasu daga cikin su akan ta sasul hawadith suna cewa ya kawo bid'a su yan bid'a suna cewa ubangiji ba- baya magana da mashi'arsa magana sai dai tari da wani abu kawai kaji kafin ya tari da wani abu kaji ai ya zama halitta kenan kamar da suka ce da suka ce Musa da yaje bishiya ce ta yi magana ya ya saurara ba Allah ne ya magana ba in za sha'ira ko kuma su ce a maganar ubangiji kawai shi da kaji a zuciya kin shi amma shi baya magana saboda in yayi magana to ai daga baya in ya gama maka maganar kaga kaga kaga shi kenan magana ta kare kenan kaga kace maganar ubangiji tana karewa to kaga abin da ke karewa ya fa- ya fara da daga farko ya kuma dire ya kare to kaga ashe kuma wannan ya kamata a samu ne daga wanda yake samammi ubangiji tunda shi ba samamme ne ba to dan maganar sa ba a samu tajaddudi sabantuwa a maganar sa sana ka suke cewa maganar ubangiji sai dai a kimshi kawai ba za a ji maganar sa ba to wannan shine ma wani cewa sai dai ka ji ka imani da shi yanda kuma ubangiji ya faɗa cewa yana magana yanda bi ya ga dama to shikenan ubangiji bai yi ma annabi Musa magana ba sai da je yake cewa sai da je ce lokacin da je miqatin wa kallamahu rabbuhu sai ubangiji sai ya masa magana saboda ka ashe maganar ubangiji idan ta fuskan cewa yaushe ubangiji fa- ya fara koyon magana ba zai da farko ba zai da karshe kamar yadda ubangiji bai da farko bai da karshe amma ɗaya ɗewan maganganun ubangiji suna samun wato sabantuwa ya zama ubangiji yana yin sa ne gwargwadon mashi'ansa in ya ga dama zai maka magana ya yi yau zai yi gobe zai yi gata zai yi jibi an fahimta ko sana kalamullahi ta'ala qadimun naw'i wal jinsi mutajaddidul ahadi في كلامه اللاحق والسابق حسب مشيئته wannan shine abu da ahli sunna ke magana suke bugan tasirin hawadith mu tabiya ya magana wasu ke cewa ya zo da bid'a ya zo da kaza ya zo da kaza ya zo da kaza ran nan naji Ahmad akai shi ma yana saba wannan maganganun haka yana raddi to da kila shi shine bai gane ba amma guje mun mun gane abu kuma na san kun gane ai yawa wal iman bil hawd da kuma yin imani da hawdin al-kautsar na manzon Allah hawd al-tabkin tabkin manzon Allah tabki na manzon Allah a kusan miza indararo aka sa wani fayar aka sa aka zuƙo kota daga asalin al-kautsar an fahimta akwai hau wannan yake ardul mahshar wajen inda za a yi tashar kiyama da za a yi hisabin wannan da ba shi ne duk za mu gangara insha Allah duk kowa kan fata akwai kuma alkautar din asali alkhairu ka din shi kuma wannan yana aljanna sai ka an sa mishi wato indararo ne da wani fayar aka aka zuko wasu daga wani bangare daga cikin sa aka mu maza Allah shi aka aje mishi a wannan ardul mahshar to shine kita wal imani bil hawdi da kuma yin imani da wato ruwan alkautara wa haw tafki tafki wa anna li rasulillahi hawla kuma mutum yin imani cewa manzala ya tafki yawm al qiyamah tashal qiyama taridu alaihi ummatuhu wanda al umma za su dangara ma wannan tafki din arbuhu fadin sa mithlu tulihi kwatan kwacin tsawon sa masirata masirata shaharin tafiya ne nauta daya aniyatuhu masaki masaki masakin sa moda modan sa ƙwarya ƙwaryansa wanda mutane kan fatar wanda shi ka adadin nujumi sama'i kai ka ce adadin taurarin sama da kake hange ne kaga ba sai adadi kenan alama sahad bil akhbar min ghairi wajhi akan abinda wannan ya tabbata a cikin labarai maza Allah ya bamu labari ba ta fuska guda ɗaya ba amma Muhammad ya ce min ghairi wajhi ba ta fuska guda ɗaya ba yana nufin mutawatiri ne hadisi ne mutawatiri duk wanda ya inkarin wannan abin to ya tsantsure hadisi ne mutawatiri ya zo daga sahabbai da yawa ya zo daga Abu Huraira ya zo daga Abdullah ibn Amr ibn al-As ya zo daga Abu Dhar ya zo da jin daga wato wannan Samura ibn Jundub ya zo daga daga Ibn Abbas ya zo daga sahabbai da dama hadisi ne kusan mutawatiri Sahal ibn Sa'al as-Sa'idi da sauransu da sauransu hadisi ne mutawatir mutawatir ma'ana cewa lalle manzala yana tarki a ran tashar kiyama kuma al'umma za su za su za su gangara a nan ne ma ake cewa duk wanda ya zo da bid'a to za a kange shi daga daga wanda ya zo da bid'a ko ya fara da wani abu a cikin addinin musulunci ya fara da wani da wani kasaba da za a kange shi daga tafkin alkafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kan tashi wal iman bi ala bil qadar na eh magana ce a'a bai yi ba zai da yi za ta zo ne za ta kace za ta za ta mata iske rabo magana da ubangiji ya yi yawa za ta kace mata za ta zo ba ai Allah shine wata za ta zo daga baya asabi ko ta daga ta tafi eh da sai mun ne kuma Allah wasaitul kubra ya buri yau yau yau yau muna da wannan karatu za mu dan daddaka ta haka insha Allah ina sa ran ba za mu tsira da nabi ba al-wasit al-kubra na ibn taymiya ibn taymiya yana yana mana magana akan shari'a wacce Allah ta'ala yake bantu manzo Allah da ita bayan ya gama yin magana akan shari'a da annaba duka suka yi ittifaki na tauhidi da makaribul akhlaqi to shine sai ce yana ba da misalan misalan wato shari'a ma'aiki din sallallahu alaihi wasallam yace wa habbaba ilaihimul iman ubangiji shine ya so ya soyatar da imani ga zukatan mabiya manzon Allah wa zayyanahu fi qulubihim kuma ya kawata shi a cikin zukatan su alahum sai ubangiji ya sanya su muttabi'in da rasulihi mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zabi ne zaɓi ne shi sa imamu muhammad ibn abdul hab shekul islam ya yi kitabi fadlul islam fadlul islam mun kanta shi da shekaru da jimawa na tsammanin kamar shi ne littafin farko da muka fara kantawa a gidan sakin dutse can mazala wato wani zaɓi ana tara wani zaɓi ya mana na farko kaga ubangiji a cikin zaɓin da ya mana ya zaɓe mu muna ƙarƙashin tutan mafiya an tafiya annabawa daraja wani zaɓi sannan kuma ya sanya mu muna kai hukunci zuwa ga mafificin littafai wani zaɓi ne sannan ya sannan kuma ya sanya mu mu ma a ce al'umma mu ne al'umma da tafi kowace muna umar da kyawun haida mu na wannan ma zaɓi ne wannan shi mahasin islam da fadlul islam ce wanda muhammad abu abu yayi ya faɗa a cikin risalarsa to idan kuma wannan dija ya tabbata cewa falalla ne to kaga ashe a cikin mu kuma mafi tsiya cewa shine wanda ubangiji ya bashi wannan falalolin kuma kuma ya burin shi kamar da kuka sani malamai ke cewa duk ranakun da ubangiji ya ce rana ne mai girma a wajensa ko lokuta da ya ce lokuta ne masu girma masu matsayi a wajensa cewa ai mushi ibadan kaza to kamar ya ce maka ne kuma ka ba a hankali ka kai wani zargi a lokacin in mun zama mutum aikinsa ke ne ya je yana ma ubangiji abin da ya ga dama a lokacin to kuma ya zama kamun da za a mishi to ya fi wuce kamun da za a mishi a sauran lokuta kuma saboda haka mu ma yanzu a cikin a cikin mu wanda suka zama matsiyatan lokacin mu za su za su kamun da za a musu da zargi da za a musu ya wuce kamun da za a yi maka wanda suka zo gabanin su saboda mu ba mu da hujja an kai ne kake da annabi kai ne kake da qur'ani kai ne a cikin qur'anin kake ma da sunna kai ne kuma a cikin a ciki akwai ayoyi da ubangiji saukar maka a wasu lokuta kai ne aka baka juma'a duk kai ne aka baka waɗannan abubuwa kai ne aka baka taimama kai ne aka sanya maka kasa baki daya wato zan su da maɓa hura duk wanda ya tafi a banza bai tafi a banza ba wa asamahum an yattabi'u ala balala kuma ubangiji ya kare wato su mumunai mabiya manzo Allah akan ba za su haɗu akan bata ba wannan ana magana ba fa ana magana wai haduwan wasu yan gari ba wasu yan gari da iya haduwa kan kan bata kan wata bid'a kan botan kaburbura yan turkiya din sun haɗa kan botan kaburbura galibin su ba ka zo ka cika mana hujja da wannan ana magana abinda malamai na wannan al'umma musulmai suka ijma'i akan shi to za su yi ijma'i akan akan bata ba ba za su yi ijma'i akan bata ba ba jahilai ba kama ballat al'ummu qablahum kama ballat al'ummu qablahum kama yadda al'ummai suka bace gabanin su aka samu su ba batan al'umman suna farawa daga malaman su to mu kuma shirye mu na farawa daga malaman mu kuma za su haɗu a bata ba sai dai wanda suke da matan ba malaman kirki bane suka shiga su bata abubuwa amma da abin da kaje malaman sun ce sun haɗu a kai suka ce ijma'i ne suka yi wasu a fahimta suke nan to wannan a wajen malamai ko sunna ce ko qur'ani da sunna malamai a wato ayyana yadda suka zo sun zo ne am ko kuma sun zo mutlaq sai malamai musulunci suka yi ijma'i kan cewa wannan amul urida bihi khusus ne ko kuma wannan mutlaq ne walakin urida bihi al muqayyad to wannan wajibi kai takhsisi da wannan ijma'in nasu wannan shine abin da malamai suka suka tabbatar suka karara shi a cikin littafai in kun duba usul fiqh kan su al muwafaqat na na na na na wato Abu Isa Shafi'i da kuma littafin Ibn Taymiyyah da sauran malamai kuma wannan hadisi ne ya ce hadisin tirmidhi cewa inna allaha la yajma'u ummati ala balala mai iji baya hada al'ummata akan bata kama id kanat kullu ummatin idza dallat saboda kowace al'umma idan ta bace arsalallahu ta'ala rasulahu ila rasulan ilaihim ubangiji ai zai aika musu wani annabi wanda zai zai kara fayyace musu da abawa amma mun kaga mazala ba zai dawo ba saboda haka kaga sai dai sunnan shi da kuma shirya mu sai kuma malamai da suke wato suke zama wato suke makofinsa kama kawai ta'ala kamar Allah ta'ala ya ce wa laqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan hakika mun aiko ga kowace al'umma wani manzo ali ibdullah cewa ku bauta ma Allah wa tani bu tagut ne sai tagutu kaza ko a cikin kowace al'umma akwai manzo wa qala ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadir babu wata al'umma face akwai wani mai gargadi da ya shuɗe mata saboda haka mu wa muhammadin khatamul anbiya amma shi annabi muhammad shine cikamakin annabawa la nabiyya ba'da ba shi da babu wani annabi bayan sa fa asaba Allah ummatahu an tastami ala balala dan haka sai ubangiji tukuncin da ya masa kuma shi kuma sai ya tsare al'ummarsa akan daga ya tsare su daga tsayuwa akan bata daga haduwa akan bata wa ja'ala fihi man taqumu bihi al-hujja ila yawm al-qiyamah ya kuma sanya a cikin al'ummarsa akwai wanda al-hujja take tsayuwa da ijma'in su har zuwa tashar al-qiyama ولهذا كان إجماع حجة كما كان الكتاب والسنة حجة saboda haka ma ya zama ijma'in sahabbai ijma'in sahabbai ijma'in malaman musulunci ya zama hujja kamar da kitabu da sunna suke hujja da a ce kitabu sunna wal ijma' wannan zaɓi ne shi kansa mu tashi mu tashi wal hazam taza ne lokaci a yaƙuri al-ubudiyya al-ubudiyya na ibnu taymiyyah dai ibn taymiya ya ce wa dinu ya tazammanu ma'anar khudu'i addini ya kunshi ma'anar kaskanci kaskanci wal wadhulli da kuma shimali kaskanci har yanzu da da wato a sau- saukar da gabobinka baki daya ga Allah yuqalu ana cewa dintuhu la addinance shi fadana la kaskantar da shi fadana sai ya kaskantu ai azlaltuhu ai na sanya shi ya ja ya- wato ya miƙa wuya ya zama mak- makaskanci fa zalla sai ya kaskantu wa yuqalu ana cewa ya dinu Allah yana ma Allah addini wa ya dinu Allah kuma yana addini ga Allah ai ya abudu Allah wato yana bauta ma Allah wa yuti'uhu yana yi masa da'a wa yakhda'u lahu kuma ya kaskanta ya miƙa zuciyarsa baki da gare shi addinin Allah addinin Allah ibadatuhu shine bauta masa wa ta'atuhu da kuma masa da'a wal khudu'u lahu da kuma kaskantuwa da saukar da gabobi ga Allah ta'ala shi daya kaza shi addini ya zama kaskanci kaskantuwa zuwa ga Allah idan addini ya zama kaskantuwa zuwa ga Allah to wal ibada ita ma ibadan to aslu ma'anaha asalin ma'ananta abudu aidan ita ma kaskan kaskanci ne ga Allah ta'ala din yuqalu ana cewa fariqun mu'abbad hanya wacce take an kaskantar da ta hanyar takawa horariya hanya horariya idan kana mudallala idan hanyar ta zama wato makaskanciya ce horariya kar wata ta halaka damu abubuwa su tattaka ta to wannan kaga in ta ga abin da yake faɗa wannan maganar dan ka fahimci cewa ba a samun bauta ba tare da kaskantuwa zuwa ga Allah ba duk wanda yake riya cewa mafi gayan kololon addinin sa shine wato ya daina bautan Allah kawai ya kai wani matsayin da shi yanzu ba sai ya ma ubangiji sallah ko ruku'i ko sujada ba ba sai ya ma Allah ta'ala wato a- zikiri a baki ba a magance ba ba sai ya ma Allah zikiri a aikace ba ba sai ya yi ci gaba da girma ubangiji da abin da ya cancanta girma shi da shi ba yake tsammanin cewa shi yanzu ya fi kuta gaban yawan nan to bai fahimci ma'anar addini ba bai fahimci ma'anar kuma ibada ba saboda ibada ita kanta lafazin addinin dama ai kasance ce to kai yanzu kuma ka ce kai ma ka yi ɗagawa ga ubangiji to kaga ba addini kake ba ita kanta ba dar ibada in dama ita ma kaskancin ce to kai kuma yanzu kai ka ce katta alaka ala Allah ka yi dauka na madaukaci ka daukaka akan umarnin ubangiji kai ba za ka katar da dabbobinka ba ai ba addini kake ba da nan za ka fahimci cewa su faye ba addini suke ba san ba addini suke ba su ce za su daina yin sallah da azumi da zakka su ce za su daina suna da wata da'ira alfadliya kamar da su tijaniya suke faɗa suna da wani da'ira wani farfajiya da in suka je to farfa jahil babu umari babu hani abin da suke faɗa kenan da'ira fadliya sun faɗa jahil ba ani sun faɗa sun akbar a cikin tarfan su Ibrahim ya ya faɗa wannan magana suna da wani farfajiya wata take madaukakiyar farfajiya wanda idan aka je babu umari babu hani a wannan farfajiya yanzu kaga ibn da yana musu raddin cewa to wannan abin ba addini kuke ba ba sunan shi addini kuma sunan shi ibada ba sunan shi zandaka da munafunci lakin al-ibada al-ma'mura biya sai dai kuma ya kamata ka fahimci cewa ibadan da ubangiji ya umarni da ita ta bambana ma'anar bulli ta kunshi ma'anar wato kaskanci din kamar da muka faɗa wa ma'anar hubbi kuma ta kunshi ma'anar soyayya dole kana kaskanci ga Allah ta'ala amma a halin kasancewa kana son sa amma ba wai ya maka dole ba kamar yadda wani lokaci yadda tuwa mulkin mallaka sun mana mallaka a wurin da sun yi musu bauta amma fa ba mu san su to ba irin wanda ake so ba shi tsakaninka da Allah sai dai kana musu bauta kuma kana son shi fa yi ta tabban bano za ta bulli to ita wannan batun da ake magana ta kunshi kololuwar soyayya lillahi ga Allah ta'ala bi ghayatil mahabbati lahu da kuma kololuwar soyayya kololuwar kaskanci ga Allah ta'ala bi ghayatil mahabbati lahu da kuma kololuwar soyayya gare shi wannan akhira maratibul hubbi saboda karshen kololuwar soyayya ko tatayyum shine wato tatayyum tatayyum shine wato mutum ya zama qad ista'bada qalbahu wa jawarihu lillahi ta'ala ya bautar da zuciyarsa ya bautar da gabobinsa baki ɗaya ga Allah ya ce cinsa da shansa da tafiyarsa da tsayuwansa da kaikawansa da rayuwarsa baki ɗaya shi da Allah ne baki ɗaya to wannan shine ƙololin soyayya ba a yi ma wani mahaluki irin wannan soyayya sai Allah ta'ala ya zama kai soyayyan da daga shi babu wata martaba ka ce kai da tafiyanka takunka da kake yi da kin takunka da kake yi da baccinka da farkenka da cinka da shanka da rayuwarka kana yin mawana ne kawai to sai da kace kana ma Allah ba a cewa kana yi ma wani ubangiji saboda haka kaga a nan yana yana ƙara gargata maka faɗin Allah ta'ala wa annal masajid lillahi in ka dauka cewa masajid ina masjid zan ka baki daya to zai fara tun daga zuciya na Allah ne baki daya kana rayuwa ne saboda shi ba a cewa ko irin abin da mutane ke faɗan nan wani lokaci turawa misali suna cin sunna mutum su so passionate akan abu kamar a ce wasanni a ce he lives he lives for football shi kamar ma yana rayuwa ne saboda saboda to kusa in kana faɗa ne dan kanna wato mulazama in wani babu laifi amma bai kamata mutum ya wajen ba da labari ba wajen kan ba wajen kan ba abu kana iya faɗa amma wajen ba da labari kace yana rayuwa ne dan kwallon kafa ko yana rayuwa ne dan yayi game yana rayuwa ne dan ai wannan kalma daidai ne ba ba ka ce kana rayuwa dan wani sai dan Allah wai wannan shine karshen kowane soyayya wa awwal farkon farkon martaba soyayya shine al-alaqa ratayuwar zuciya farko yayin da kaga wani abu da kake so ai abu da kake fara samu shine ka je zuciyarka ta rataye da abu li ta'alluq al-qalbi bi mahbubi saboda ratayuwar zuciya da abu da kake so din umma sababa sannan kuma sai a sama wato zuciyarka ta kwarare ta shiga cikin nazarin shi wanda kake so din as-sababa shine wato din daga abin da ka kwararar da wani da wani da wani ruwa da ke cikin wani wata kwalba kaga idan ka kwarare shi ko zai kwararu ya bi hanyarsa to shine kai ma yayin da kaga wanda kake so ya zama da kai da baki da soyayyar taka baki da ya jawo ka ya ya ta ya narke ka narke cikin wanda kake so da lin sibabul qalbi ilai saboda karkatuwar zuciya zuwa ga wanda yake so da thumma al-gharam sannan kuma sai al-gharam al-gharam shine wato asalin sa shine al-mulazimud da'im al-mulazim wanda yake wato ya lazamta abu daga na ake cewa ake cewa wato ma wanda yake bin ka ba shi al-gharim wanda kuma ake yi shi ma al-gharib saboda dukkan kowanne yana da dan uwan shi to al-gharam huwa huwa al-hub al-mulazim lil-qalbi shine zuciyar da ya lazimci zuciya thumma al-ishq sannan kuma soyayya soyayya na na ashikanci wanda yake mujawazatul hadd mutum ya wuce ma ya wuce iyaka da ba ba zai idan da soyayya shi ba gaban kowa ba akwai da haka saboda tsabar ubangiji ya jarabta ya jarabta ka san shi ba ka iya koya soyayya ka kamar soyayya da muke manzo Allah ba ma iya koya soyayya mu da zaran wani ya taba shi ba za mu iya koya takaicin mu ba to wannan shine al'ishku al'ishku kenan wa akhiruha karshen kuma soyayya shine atatayyum shine wato kololuwan soyayya da mutum zai mutar da jikinsa da rayuwarsa baki daga Allah ta'ala cinsa da shansa da komai na shi ina yi ma Allah ta'ala ne rayuwar ma Allah yake ma baki da yuqalu ana cewa haymullahi wannan masoyan Allah ta'ala ne aya abdullahi wato bawan Allah wal mutayyab bawa mutayyab al mu'abbad lil mahbub lil mahbubi shine wanda ya bautar da kansa zuwa ga Allah ta'ala to anan me ya alaka ne ta mutum ya ka maka wannan shine ba ka faɗa ku cewa ba irin da su ba yake fassarawa ba farkon al'amari lokacin da imani ya fara kwankwasa zuciyarka za ka ji zuciyarka yana tafiye da musulunci ni dai musulunci ne na ban sha'awa wallahi ku da yanda kuke abubuwa na koyarwa musulunci na koyi yana da ban sha'awa kaga akwai ta'alluq kenan tun daga lokacin ka fara samun rayuwar zuciya ga Allah ta'ala to daga nan kuma sai a sami asbaba bayan haka da musulunci musulunci ya fara girma shi kenan sai ka je ka karkata ka ka wato narki a cikin labarin musulunci koyarwa musulunci daga nan musulunci ya wuce matabalin afamu ɗanɗano ya zama halawa kuma salatun man kunna fihi waje da halawatul iman ay yakuna Allah wa rasulu ahabba ilayhi mimma siwahuma hadisin Anas bin Malik ce asai hayni wannan kaga zaka ji cewa gana da jin gadin imanin zaka ji in dauna ban yi kaza ba ai in baka ga ai bana jin daɗi ka fara samu halawa halawa ka fara samu ai ni idan aka samu ban yi tarin nan ba na jin daɗi da dare halawa ce wannan ka fara samu asbaba kenan daga na kusa algharam algharam ya zama wato ka lazumci labarin ubangiji duk inda aka ganka to kana barin addini ne zaka tafi akwai wanda ga shi bangaren imanin sa halawa ce kawai da sababa ya tsaya akwai wanda kuma ga shi inda ga shi algharam ne ko boko yake yi to yana yi ne saboda taimaka ma addini shi algharam almulazimu li sha'anillahi ta'ala wa wa amri shari'atihi wannan shi algharam bayan na kuma shine al-ishqu shine mutum ya wuce gona da iri wajen san shari'ar Allah ta'ala shi dan da nika shirin addini ne kawai da zaran an taba addini to za a gaya lamarin sa lalace shi al'ishku karshen al'amari kuma shine kololuwa shine kamar da ubangiji ya zama shine badadin ka baki da ya zama kana rayuwa ne dan shi shine atayyu shine tatayyu wannan shine karshen al'amari baki da kamar da ibn ya faɗa mun tashi sai mun tashi wa man khaba'a lil insani ma abghdihi lahu ta Allah azata mu kitabul jana'is na shakwa albani muna son miki zafin ko? to alhamdulillah ya za mu kai insha Allah kitabul jana'is muna cikin hadisi dai na muslim da mala ya kawo mai tsawo ya ba mu labarin cewa wato anas ya je ya kai manzon Allah shi sai ya ce masa wai daka ufrik laka dan jira kaɗan har zuwa da lokacin da zan keɓance maka kaina in zo abin da kake so in biya maka bukatunka to sai maza Allah ya ce fatana wala sabiya sai ya karbi wannan yaro din ya hannun ya hannunci yaro din wato ya karbe shi da hannunsa wa qala sai ce ama'ahu shay'un yana da wani abu akwai wani abu da aka zo tare da shi galibi wannan shine abin da ya kamata in za a zo da wani abu da za a yi mutum addu'a da shi ta haniki ko aiko wani abu karku ce shi ne malamin sai ya je ya nemo sai ku dan aiko da wani abu tukuici wanda za a yi wani abin da shi qala sai ce na'am eh tamaratun yace akwai yan dabilai fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'd at-tamri sai misala ya ɗauki sashin wajen dabino ɗin da mabaga hunna sai ya ɗan tattaune su thumma jama'a bu za sai ɗan haɗa shi a bakinsa da yawunsa thumma fazara fahu wa aujarahu iyahu sannan sai ya ɗan buɗe bakin yaro ɗin sai ya lakata mishi wannan shi abin dabino ɗin na a bakinsa faja ala yuhanniku sabiya sai ya dinga yin wannan yaron tahaniki wannan shine abin da ya masa yin tahaniki din wa da'ala sabiya yatalammahu sai shi yaron ya dinga lallashewa a talamu ko allubaba shine mutum ya dinga bibiyan abinci daga lebansa da kuma bangaren hakorinsa yana an ƙara tattaune shi yana shigar da shi bakinsa shi a talamu shi kuma sai ya dinga bi yana wato ayya musu ba'da halawatin tamri wato yana tsotse wato zaƙin shi wannan dabino din wariqi wariqi rasulullahi da kuma wato yawo manzo Allah yana hadiyewa fa kana awwalan man fata ba'a zalika sabiya amma zalika sabi ala riqi rasulillahi farkon abinda wato fakana awwalu man fataha am'a zalika sabi ala riqi rasulullah yace wannan haka suka faɗa aka yi a riwaya an ji shi albani ce ala kalatul asli watakila wannan yace muqhamu min ba'd an-nusakhi inji shi albani ni ko mu samu dama na ƙara shiga cikin hadisin hadisin maballe inga inga abin da yazo yanda yazo a cikin musan da Imam Ahmad amma kaman babu shi kamata ya zama fakana awwala man fataha am'a zalika sabi riqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun fahimta farkon abinda ya bude cikin ya zama ya shiga cikin cikin manzon Allah ya bude cikin wato hanji da wannan yaro din shine wato yawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta qala sai yace unzuru ila hubbil ansari tamara yace yace ku yi duba magana ko ma ya gama sai kace ku kalla ku kalla kallon ban mamaki zuwa yadda sabbin mutanen an tsara mutanen madina suke son dabino suke son dabino qala qultu ya rasulullah sai ce ya manzon Allah sammihi to ka samu suna mana qala fa masaha watahu sai shafa fuskan yaron wa sammahu abdullahi sanya mishi suna abdullahi fama kana fil awsar shabun afdal minhu ita ni dai a cikin yara wanda suke yaran yara samari na mutanen madina babu wani yaro da ya kai wani yaro fifiko saboda shi kaga saboda albarkan zuwa da shi ne wurin mazala da aka yi farko al'amari mazala ba ta kashi qala fa kharaja minhu rajulun kathirun sai aka sanya aka sami sadaukai sadaukai daga tsakan wannan yaro inda yawa wanda suka je suka jihadi suka dauka kalmar Allah ta'ala kaga ai babu abin da kai wannan fara kuwa wastashhada abdullahi bi faris abdullahi ya ma samu shahada din shi ma shi a farisa jihadi da aka tafi wajen farisa wannan kuma banda malamai da ake da shi a cikin yaransa kuma kamar ishaq ibn abdullahi ibn abi talha malam imam malik ne ɗansa ne babban malami ne babban malami ne yana da yaya malamai yana kuma da yaya kuma manya masu masu jihadi malik a kabila ko bayalisi bayalisi ya fada wannan hadisin da wani rakami da ya fada wasu ya kuda wannan siyakin nashi ne min da min da yi albayhaqi da ta hanyar ta kuma malik bayhaqi ya fitar da shi a bayalisi yana da tafi wato al-musnad ɗinsa wa ibn hibban da ibn hibban wa ahmad da ahmad waziyadat duk wannan kare-kare da ka gani na kawo maka abin da ga kawo wasu kare-kare a gefe la kullu hadika lahu la imamu amali kama sai yaki kaman da bizu wa rawahu bukhari ko bukhari ya fitar wa muslim da muslim muktasaran a takaice muktas muktasara ala qisati wafatu sabi a halin kanan cewa sun ruwaito labarin sun takaita shi akan kissan rasuwar yaron kawai wa rawan nasai imamu nasai ya fitar qisman wani bangare min awwali na farkon sa waziyada al'ula lahu ƙari da aka samu na farkon hadisin sunan ɗaya imamu nasa'i ne wa sadisa wa samina wal khamisa wa sadisa ta ashara lil bukhari na sha shida na shida na takwas na sha biyar da na sha shida ƙarin na imamu bukhari ne wa tasi'atu ashara na sha tara kuma wa thalithun ishirin da kuma ashirin da biyu li muslim ne imamu muslim ne wa sa'iruha ragowar kuma ƙarin li ahmad na imamu ahmad ne kama saba kaman da ya kaman da ya baya- ya gabata malali to wannan aje wannan nan kare karen duk wannan sadisa ashira wace ce wace ce duk aje a nan a nemo mana su ina ina wace ce sadisan wace ce kamina wace ce kamisul ashara da sai wace ce kuma imamu ahmad da malai ce wa qad unitu ilatan khassa abin da sa na damu damuwa mai mai- makebancin damuwa na musamman bidan irwati hadhihi alqissa wa alfaziha ta tattaro maka ruwayoyin wannan kisan da kuma lafazanta na na ya haka ne da mafiya min min rawatin wa dalala saboda abin da ke ciki da wato dan kaye da kuma girma da kuma kwarjini da zaka samu a wannan hadisi din wal ya'khudhu al-qari anha fikratan jami'a sadiqa kuma saboda makaranci makaranci ya sami ya sami labarin cikakken labari din a- a- a- kuma wato ya ya samu wani wani tunani wanda ya tattaro masa darsan da hadisin baki daya sadiq akwai mai gasg- mai gaskiya فكرة جامعة صادقة وبذلك تتم العبرة والفائدة تاين دا wato iznan da kuma fa'idan zai zama ya cika fa'idan da kuma izna za ta zama ta cika sai mu tashi ma ya harmu ala qaribi almayyit ana mu tashi ihya sunnah إحياء السنة وإغماض البدعة لا الشيخ المجدد عثمان بن فودي بدعة الأولى متى تكون؟ بدعة الأولى البدع في الوضوء قالت ومن ذلك daga cikin haka sautu majjil ma'i fil madmada shine a duka jin karan kurkuran baki lokacin da mutum yake kuskuren baki kur kur kur kur وهو بدعة مكروهة وانا بدعة مكروهة كي كي rakiya mai dole sai ka dinga wani wani kur kur kur haka wato karan jan ruwa din kur yadda zaka da kake kake shan kake shan shayi misali ko kake shan koko a haka kake jan ruwa kuma ka ta kur kur kur kur kur haka wanda yake ya wuce misali wannan duk ba daidai ne ba wa fil madkhal ya zo a cikin madkhal na ibn ibn al-hajj la yasawwitu kar ya kara bi majjil ma'i lokacin da yake jan ruwa min al-maghmada saboda fuskuren baki hina al-wudu'i lokacin alula fa inha bid'atun makruha wannan bid'a ce makruhiya wa min zalika daga cikin haka kuma ittiba'ul waswasati shine mutum ya rika bi waswasi da yake da yake da shi fi inanin nafsi saboda yana kokari wajen ya samu natsuwar zuciya bita ziyini shaytani sakamakon abin da shaytan ke raya masa na waswasi wa huwa bid'atun makruha wa huwa bid'atun muharramatun ijma'a nace wannan bid'a ce muharrama aban aba haramtawa ijma'in malamai liman ya'taqidu anna dhalika dinun qayyimun ga wanda yake ganin wannan abin da yake yi na waswasin nan wannan addini ne za ka ga yayi alula ya Allah wajen sau biyar wanke kafa ne zai yi sai ya wanke sau goma kabar bari zai yi na sallah Allahu akbar ya ƙara cewa Allahu akbar ya ƙara cewa Allahu akbar duk shi ɗaya nan ga masa wasu wasi wannan ya biya mashi ɗan a wannan wannan bid'a ce muharrama ijma'a a wajen malamai ga wanda ke ganin wannan kamalan addini ne wa kamalun min fi'li bi ra'yihi al-fasid da kuma wanda ke ganin wato kamala ne daga na aikin sa da yake yi da wannan wato ra'ayin nasa ba ta ce wa illa in ba haka ba kuma fa huwa bid'atun makruha kama taqaddama fi zalika fil bab fi bab al-usuli kama taqaddama zalika fi bab al-usuli وفي صحيح البخاري يا بقى صحيح البخاري عن عباد ابن تميم حديث لك عباد ابن تميم عن عمه عن عمه لك بطنسا انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فكا ماذا الله صلى الله عليه وسلم الرجل سوى اكون متميدا الذي يخيل اليه ولا اكي مش وسواسي اسلسا انه يجد الشيء سوى انا جن ولا بسلسا في الصلاه اسلا قال سيتي لا ينفتل كي سلم سلم او ينصرف كي لا ينفتل كي ينكي سلم au yan sarif ko ya juya hatta ya sama a sautin sai in ya ji sauti au ya ji da rihan ko ya ji wari to yanzu ya samu yaqini kenan qala ba'd al-ulama sai mu tsaya nan yana ka wannan waswasin wannan waswasin ba ba dai ba daidai bane to kaji ko ba shi ne yanzu yanzu ibn fodi zai zai zai zai faɗa ban kanta bane ya zai cewa khabulun fil aqli alama ne na rashin cikin hankali sai ya saba ka hauka wannan ko haka ka ka saba yi kana yi da hannu in ka ga al'umma sun fara cewa kai ka saba haka da hannu kana wani haka haka da hannu kana haka kana haka to sai ka daina sai ta baka hankali wata sai ya zama hankali kana da guwa hankali a hankali akwai da aka gani wai Allah ya tarbe shi da haɓar riga nan fa in yi haka sai ce to ka gana yayi to in ka haka ajiyar da ya daga sai shi dan me dan me ai ba shi daidai ba sai ya ce ai haka to kaga ba a ba da haka zaka ba shi wasu wasi barin shi ake yi wasu wasi barin shi ake yi kawai ubangiji fa shi ba damuwansa shi ne wai ka zo da abu da accuracy and precision ba shi ka zo ka tirja da abin kawai shi kuma ragowar da cika maka wanda shi ne abin da ake bukata a shafa ko? a shifa na alkazi iyam ko mu canza mu canza shi hinda ɗanci hamsin ya yi a bashi? a bala alƙazi ɗaya muke cewa za mu shiga cikin abin da mabarin da kofatin sosai saboda abin da yake cewa da wankan ne mu tashi wa gafara azima zunubina ko kuma jabar Allah sada'a qulubina ubangiji ubangiji ya wato ya miƙar da karyewan zuciyarmu duk abin da zuciyarmu ta kare ubangiji ya mika mana da ita ya gyara mana ita wa ghafara azima dhunubina ko ubangiji ya gafarta mana girman zunubin mu wa ja'ala jami'a isti'dadna li ma'adina ko ubangiji ya sanya dukkan kintsin mu da shirin mu zuwa ga abin da zai gyara mana makoman mu ci wa tawaffara dawa'ina kuma ubangiji ya sanya duk wani wato abin da ya zama makasudin da ya sa muke yin abubuwa shi ne fi ma yanzu na zai zama a cikin abin da zai tsakar da mu ne wa yuqarribu na ilaihi zulfa da kuma abin da zai kwanta mu zuwa ga ubangiji kusanci ad-dawa'i ne ce shine al-bawa'id wal maqasid duk wani abin da zai zama an sama dalilai da suke sami wasu abubuwa ya zama dalilai ne wanda zai koma lahira lahiran mu wa yuqdina kuma ubangiji ya rabotar da mu bimannihi da kuma da minnansa wato nimansa wa rahmati da rahamansa wa limana wajta qaribahu a sa'ilin da na yi niyya saboda niyya da na yi na in kusanto maka da abin da ka nema din wadda rasta ta buyi bahu kuma na sauƙaƙa maka shi na bi shi daki daki shi babi babinsa wa ma hatu ta asilahu kuma na sanya maka asalinsa na shimfiɗa maka asalinsa wanda za ka iya koma da reshe zuwa ga wannan asalin duk wani reshe in za ka same shi kuma zai ka iya komawa da shi zuwa ga asali din wa kallasu tafsilahu kuma na wato tsantsanta maka bayaninsa wanta haitu haka yazo a wani a wani lafazi wanta haitu na haka yazo a wani lafazi wanta khaffu a wani lafazi wanta jabfu duka yayi in kace wanta haitu hasrahu ai nani ai qasatu hasrahu na nemi na kirdadi wato takaita maka shi a waje daya ka karanta shi ko kuma kace wanta khaffu wato na zaban maka hasrahu wato in takaice maka shi in wato san in gane maka bayani a magana ga mammiyar magana kuma takaitacciya in ka ce kuma in ta kaftu shi ma dai in ta jabtu duk kusan ma'anar su daya wa tahsila kuma na kirdadi in samu maka da abin da kake magana to saboda wannan abin da nayi maka shi nayi maka shi daki daki na maka shi na gina maka shi akan tussa na kuma yi maka bayanin sa saboda haka tarjamtu sai ne mishi tarjama take da take da nace masa ashifa waraka بتعريف حقوق المصطفى وده انسان الشيدة انسان الشيدة واتو ده كي حقوتين الذي لابدي وعثرت الكلام فيه في أربعة أقسام نتقيت مك بياني مغنى أكنسا نتقيت مغنى واتو كشي هدو كشي هدو نرب لتابه القسم الأول اسم فرقه في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي قولا وفعلا شيني مك بيان yanda Ubangiji mai ɗaukaki ya girmama ƙadari da gwargwado da darga na wannan annabi Ubangiji ya girmama shi a magance da aiki wa tawajja al-kalamu fihi ila arba'ati abwa magana ta za ta fuskanta zuwa ga babuka guda hudu zan babuka guda hudu maka magana akan yanda Ubangiji ya girmama sha'anin manzon Allah al-babul awwal babi na farko fi sana'ihi ta'ala alaihi a yanda Ubangiji ya yabe shi wa izharihi azima qadarihi ladayhi da kuma yadda ubangiji ya bayyana da girman kadarinsa da girman darajarsa wa fihi asharatu fusulin a ciki zaka samu na yin fasali fasali guda goma albabu thani babu na biyu kuma fi takmilihi ta'ala lahul mahasina yadda ubangiji ya cika sa mata kyawawan ɗabi'u da kyawawan halitta da kyawawan abubuwa halkan wajen halitta wa khuluqan da wajen ɗabi'a wa qiranihi da kuma yadda Allah ta'ala ya haɗe masa ya tattaro masa jami'al fada'ili dukkan falaloli addiniya na addini wa dunyawiya da kuma na duniya fihi a cikin manzo Allah a cikin haika ɗaya aka samu wannan duka nasakan ajere za a sami wannan ɗabi'u tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan maka bayani yadda aka samu haka din wa fi 27 faslan a cikin nayi fasali gurin 27 albabu thalith babi na uku fi ma warada abin da yazo min sahih al-akhbari na wato hadisai ingantattu wa mashhuriya da kuma wanda suke shahararru bi azimi qadarihi wanda suke bayanin girman darajar manzo Allah inda rabbi a wajen ubangijinsa wa manzilatihi da kuma wato bijiransa matsayinsa wa ma kasahu Allah bihi da kuma abinda ubangiji yake bance shi da shi shi daya fid daraini a gida a gida a gida dajin nan guda biyu duniya da lahira min karamati na karama na karamci da karamci da ubangiji yayi masa da kuma karamcin da yake da shi wajen ubangiji wa fi yasna ashara faslan a ciki na maka shi fasali wajen goma sha biyu fasali wajen goma sha biyu da alama alqabi wannan fasalan fasalan ya rika faɗan su a lokacin bai ma fara wala baltahun ba amma dai yayi sikicin sai da wani lokaci ana samu yana karawa yanzu haka amma anan da ya faɗa cewa fasali goma sha biyu in ka je ka rubuta ga fasali ne goma sha biyar sha biyar ne ma ya kara wataƙila la'allahu sazaha la'allahu sazada ha ba'd wataƙila daga baya ne dan kara الباب الرابع بابي نهدو فيما أظهره الله تعالى على يديه أبن أبنجد يبين أهل ما زال من الآيات أن آيوي آيوي لسي أن بسكة أن تكنسى والمعجزات ده معجزوزي وشرفه kuma da abin da ubangiji ya sharrafa shi bihi da shi min al-khasa'is na abin da yake bance shi shi daya kowa bayan al'ummar sa baki daya wal karama da kuma karamomi wa fi 30 da faslan a ciki nayi fasali wurin 30 amma in ka je kai wala ka fasali 29 ne wataƙila ya yi jabar kasri ne abinda ka shi ana iya kiran 30 ai wannan al'ada ne na laraba kuma al'ada ne mutane da dama da abin da ka shi tara kuma ana iya cewa wani 30 القسم الثاني اسم نبي فيما يجب على الأنام abinda yake wajibi ne ga halittu bayi min huquqihi na haƙƙoƙi da mazala da suke wuyan su alayhi salatu wasalam wa tarattabu alqawl fihi fi arba'ati abwab shi kuma na kasa shi akan babuka guda hudu wato magana ya jeranta akan wannan haƙƙin mazala akan halittu ta fuska guda hudu albabul awwal babun farko fi fardul imani bihi a wajibin dole a yi imani da shi wa wujubu ta'ati da kuma wajibi a masa da'a wa tibai sunnati da kuma wajibi a sunnarsa ba wani ya ce shi ba dole ta sunna manzo Allah ba wa fi khamsatu fusulin a ciki akwai babuka fasali fasali fasali guda biyar to wannan fasali guda biyar kuma da aka duba malamai suka taƙi suka ce fasali hudu yayi to in ka hada da muqaddiman farko kuma ya zama guda biyar abin da ya faru kenan albabu tsani na biyu sai da zama mahabbati lazim wato cewa lazimi ne wajibi ne mutum ya so mazan Allah wa munasahati kuma ya tsantsanta zuciyarsa ga mazan Allah din wa fi sisi husul a ciki akwai babuka shi ma fasali fasali guda shida shi ma dai guda biyar ne amma an kara da mukaddima zama guda shida albabu thalith na uku na uku sai ta azin amri wajen girma al'amarin manzon Allah wala zuma tauqiri da kuma wajen tun a girmama shi a kamba shi a girmama ambatansa wa birrihi kuma da kuma wajabcin wato alama tsakanin mu da shi akwai akwai ɗabi'a ta nagarta tsakanin mu a magance za mu magana zama tsakanin mu magana ce mai ladabi kuma wato in ya ba mu umarni kuma mu mishi da'a in ya tsawa kuma mu tsawatu wa fi sab'atu fusul a cikin shi da wato fasali guda guda bakwai shi ma tare da muqaddima amma fasali shida ne al-babu rabi na babi na hudu fi hukumin salati alaihi hukuncin yi masa salati wa taslimi da kuma roƙa mishi aminci wa fardu zalika da kuma cewa fara libe mai rika mishi salati din wa fadilati da kuma wato musahabbancin mai masa din da bangaren faralinsa da bangaren kuma musahabbancin sa wa fi ashatu fusulun a ciki akwai wato fasali guda goma shi ma da muqaddima amma guda tara ne sai mu tashi alqismu tsari alqali kenan ayi kokari الشمائل المحمدية الشمائل المحمدية لإمام الترمذي أحمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي قام تاج حديثنا بقي آه ما التي حدثنا أحمد ابن عبد الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد ابن الحسين وهو ابن, وهو ابن أبي حليمة والمعنى ضاحك قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغض ولا بالقصير المتردد وكان رابعة من القوم لم يكن بالجعد القبض ولا بالصبر كان جعد الرجل ولم يكن بالمطهم ولا بالم ولا بالمكلتم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعد العينين أهدب الأشفار جليل المشاش هكذا يذكره مشاش dan duba amma dai ina ganin kamar dabinsa bi fathil mimi ne haka kusan wasu da malamai suka yi suka dabinsa jalilul mashash jalilul mashash wal katat ajrad bu masruba shatnul kaffain wal qadamain idza masha taqalla ka annama yanhaqu fi sabab wa idza iltafata iltafata ma'an bayna katifayhi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyina ajwadun nasi sadran وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالفه معرفة أحبه يقول ناعده لم أر قبله ولا بعده مثله to hadisi ne mai tsawon wannan akwai akwai akwai akwai mufadarat akwai gharibul hadith a ciki imam mutum da ce hadathana ahmad ibn abda saboda rabin salamci ne ne Ahmad ibn Abda shine Ahmad ibn Abda Abdabbi ya ba mu hadisi wani babban malami ne fiqa Imam Abu Hatim Razi Imam Nasa'i duka sun wanke shi malamin da kasan Basra tsara su Imam Ahmad da almani ya rasu shekara da 245 ko abin da ya kama da wannan wa Ali ibn Hujr Ali ibn Hujr Ali ibn Hujr shi babban malami ne Ali ibn Hujr al-Baghdadi thumma al-Marwazi ya babban malami ne fiqa shi ma Imam Nasa'i ya mishi take mai girma ya ce hafizu ne fiqa wa abu ja'far da abu ja'far sunansa muhammad ibn ibn husayn shi ne ake mace mishi wa huwa ibn abi halima ibn abi halima shi ne muhammad ibn husayn ibn abi halima shi wannan malami imamu tirmidhi shi saduq ne ayan afwan wato maqbul ne ba a da ba a kusan majhul ne ba ba a wanke shi sosai ba amma kaga dai duka wannan sun masa mutaba ai ba matsala yace wal ma'na wahid amma dai ma'anar ɗaya ce wato ma'anar da suka rawaito abin suka rawaito duk ɗaya ne duk ma'ana wasu ce wal ma'ana wahid shine hadisin Ahmad bin Amr Ali bin Hujr da kuma shi Ibn Abi Halima duka ma'anar abin da zan gaya maka nan ne kun fahimta qalu suka ce dukan su suna su uku kenan Abdabbi da kuma Ali bin Hujr da kuma Ibn Abi Halima قالوا فقد حدثنا عيسى ابن يونس عيسى ابن سنة عيسى ابن يونس ابن ابي ساق السبيعي الكوفي babban malami amintacce ɗan ƙasar kufa wanda kuma babansa malami kakansa malami an umar bin abdullahi maula gufra daga umar ibn abdullahi al-madani maula gufra wanda yake bara ne na gufra wannan wasu daga cikin malamai sun ce wato gufra inda ake magana shine gufra bintu rabah bintu rabah yar uwar bilal ibn rabah wasu na cewa kuma bara ce ta gufra bintu shaiba wannan sabani da aka yi amma dai babban malami ne ko amintacce ne قال حدثني ابراهيم بن محمد ابراهيم بن محمد ابن علي بن ابي طالب يا بابا حديثي ابراهيم بن محمد amintacce ne babban malami ne shi ma da shi ahal baiti dan dani ba ta ba ta bang ahal baiti ta bangaren ali ba ta bangaren fatima ba ali ba ali kusa yana da yana da wata baiwa wacce take daga kabilar kabilar wato hanafiya ita da ya same ta lokacin da aka yi yakin musamman suka kaza to da ya kwanta da ita ta zama matarsa sai ya haifi ɗansa da ya sa masa suna Muhammad an fahimta ya sanya masa bai wasa ce da ta haifa masa ɗaya sanya masa suna Muhammad babban malami da shi ba to Muhammad din kaga shi ba ta bangaren Fatima bane bangaren Hassan da Usaini yake ba Hassan da Usaini su sun hada jini da matsala ta bangare guda biyu duka Fatima da Aliyu amma shi Muhammad al-Hanafiya ana ce Muhammad ibn al-Hanafiya saboda a bambanta shi da Hassan da Usaini an fahimta ko to yana da kuma Ibrahim ibn Muhammad shi ma amintacce ne shine yake ruwaitowa min walda Ali ibn Abi daga cikin tsakan Ali ibn Abi Talib qala yace to kaga yace qala bai fada cewa baban sa ne ba shi labari ko ko ko a'a ba bai faɗi cewa wane ne ba shi labarin daga annabi ba ba dan haka ruwaya da yake yi daga abi bazal ruwaya ce mursala ruwaya ce mursala wata take bai da shari mai misali ba ya saki labarin duka sai dai wannan hadisi hadisi ne hasan bi shawahidihi abinda muka aka faɗa duka akwai hadisi da suke musu shaida za mu za mu fasa wasu bangare daga cikin hadisin muka zo kuma sai mu sai mu karasa lace lam yakun bi tawil al mumazzib manzo Allah ba mai tsawo ne wanda yake ya wuce ya wuce misali ba al mumazzib shine wato daga al-madhib al-madhib shine al-mufrid al-madhu shay'i wa jazmuhu ka ja'ahu ka tale shi to magana tsawon shi ba tsawon ne aka ba an tale shi sama ba kaga wannan ai shine abin da muka faɗa a baya hadisi hadisi sun zo sun tabbata akan haka wala bil qasir al mutaraddid ba kuma gajere ne gajere wanda yake gabbansa sun shiga cikin wasu ba har ma kana ba ka iya bambancewa al mutadakhilu ba'dahu bi ba'd to ba shi gama masa ba haka suke ba gama masa wato a warware suke ba a haɗe suke da juna ba shi ne alƙasir mutaraddid almutaraddid shi ne wanda yake mutaqaribatun ba'daha ma'a ba'd mutadakhilatun ba'daha ma'a ba'd wasu sun shiga wasu tsakanin cinyan da gwiwa yana nema da ba ka iya bambancewa sosai to wannan magana shi na irin wannan ne ba wato akwai tazara tsakanin gaɓoɓinsa baki daya amma kuma ba kuma mai tsawo mai tsawo ne kamar da aka tare shi ba kuma wa kana rab'atan min al-qawm sun yi tsakatsakiya daga cikin yan adam tsakatsakiya amma dai bangaren tsawonsa yafi ya fi kusa da masu tsawo lam yakun bil ja'di manzo Allah gashin sa ba wai yayi gazar gazar al-qabdi wanda yayi kuda kuda ba wala bisabti kuma bai zama yayi santsin da inda zaka sa wani abu a saman shi zai zai zare musu santsin ba bai iya kitsuwa kusa akwai wanda ke sau tsabar santsi bai iya kitsuwa kansa kana kitsan kamun ka je ka dawo ya kwanci manzo Allah gashin sa da yana da gazar amma kuma ya sauka irin gashin Annabi Musa an fahimta irin gashin ko galibi larabawa gashin har gashin indiyawa ba abin da ake bamu labari gashin sa gazar gazar ne wato ya sauka amma kuma yana da ƙarfi to kuma akwai kuma gashi su kuma wanda su kuma za ka same su kuma gashin su san tsinye da shi wanda ba shi kitsuwa sai da shi kiɗa wani bangare amma ba sa iya kiɗe ma shi ba kiɗa wanda da kiɗan makon cewa yake kamar gashi annabi isa gashi annabi isa maza Allah shi ya tsakaɗake tsakanin gashi annabi isa da gashi annabi isa ya sauka yana da santsi amma kuma santsi da bai wuce misali ba kuma ga maza Allah ko ni tsakaɗake Allah sa masa to ولم يكن بالمطهن maza Allah ba mutum ne mutahhan ba wala bil mukalfan ba ko mutum ne mukalfan ba al mutahham shine abu wanda abin da yake abahan wanda yake wato da abin da yake aka ce al mutahham shine wanda yake a ya da girinda ya katan abu to nan me yake magana ba da sun mishi fasara wannan a gurin fasara guda uku fasaran farko suka ce al mutahham anan ana magana wanda yake fuskansa ta cika da nama idan fuska ta cika da nama a mutum ba zai kyau ba to magana ba irin wannan mutum bane shine al-muntafiqu wajha wajhuhu lahman wa mumtali'uha wa mumtali'uhu bil lahm wanda fuskar sa ya cika da nama to fuskar magana ba haka yake ba wasu ka ce a ana magana al-mumtali'u lahman jisman jikinsa ba mutum ne mai jiki ba maza Allah shine al-mufaham magana ba mutum ne mai jiki ba wasu suka ce a'a ba ana ana maganar mazala shi ba mutum ne mai siriri ba saboda ita ma mutaham ana kalma ce ba ta buddi ana yi nufin azbaka musamin kuma ana nufin kuma annahi amma dai magana fi inganci wanda dai ya fi bayyana a nan na al-mutaham ana maganar fuskar mazala ba fuska ce wata rikita cika da dawa ba saboda saboda al-mukalfam da yazo al-mukalfam shi shine kuma shi kuma wanda yake a a a mai kundu kuki mai tayar muni mai yawa shi al-mukalfam mai kuma tu da yawa al'azimul wajina wanda yake kumatunsa sun bulko sosai to dala ba mutum ne mai irin wannan kumatu haka ba ba mutum ne wanda fuskarsa wanda yake ya cika da nama ba kuma ba mutum ne wanda yake wato kumatunsa wannan ba shi ya zama muwajjan ba muwajjan shine wanda ke mai alwajina yake da kumatun sosai ko yake ta yayin muni bal kana masununa mazala shi mutum ne masununa masmura shine wanda yake fuskansa da kuma hancinsa da kuma sauran fuskansa za a ga ta dan tsawo amma ba kuma tsawo mai yawa ba wa kana fi wajhihi tadwira tadwira mazala a cikin fuskarsa akwai wani dan kamar round face amma kuma mai tsawo fuskarsa wato kamar ta ta yi da'ira amma ba da'ira wata da ga cikin mutum wannan purely round face ne ba ba mudawwar ne shi mazala ba mudawwar ne amma al-mabrubu ko kuma al-qaribu ko kuma al-mamdud bi qul wanda aka hade shi da tsawon fuska din haka fuskar mazala take abyabun mazala mutum ne fari fat mushrabun amma kuma farin ya dan ya dan cuɗanya da kuma ja wannan haka irin abin da aka saba sani wato sufan larabawa larabawa dama su larabawa da mutanen asia a cikinsu ko dai a sami wanda yake yalo ne ko a sami wanda yake yalan ma ya tare da yawa ai ya zama ya yi duhu ya zama mai ruwan ja brown kenan ko kuma a sami wanda yake a cikinsu kuma fari ne amma farin nashi kuma zai zama ya haɗa haɗe da wannan wannan ƙwashi wannan almadrubu bil khumra din almashru ay almadrubu al mukhalif bil khumra shine al mushrab abyad mushrab adad al aynayn adad al aynayn shine idan sa idan sa wato ƙwayan idan sa masu yaro ada adul ainaini idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idanuwa ne bata bakake shi farin idan far fat shi kuma shi kuma bakin idan baki ahdabul ashfari al ashfar dai na shafar shine al jafan giran goshi to shi mutum ne mai yalwan giran goshi kuma amma ba ne sun ba cewa ba hadewa ta yi ba amma dai abin da ya ɗaga ba ɗin za ka gani kusan ba abin nan ba yana da wato yalwan gidan goshi jalilul mashashi wal katari mu tashi ana jalilul mashashi wal katari shi ma gashi nan imamu tirmidhi ya wuce muka zo kuma zai ƙara mana bayanin bayanin wannan wannan al-gharaib da suka zo a cikin wannan labarin mu bar shi da da take raye ba da take raye bayan ta rasu ita ma da kanta tace je aure wasu zai zauna ne haka nan magana ba ta shi ta rasu da ta rasu ta rasu shi magana ali sai zauna kuma shi goro an taba haka sai bayan ta rasu magana amma ka fahimci cewa ana shi da yayi aure ba wai ta fuskan cewa haramun ne a yi fatan kishiya ba ya hana shi saboda shi wacce zai auren da aliyu ya je zai je ɗauko wacce wacce haɗuwan ba zai haɗu ba tsakanin masoyin yar mazala da kuma yar wani wanda yake kishi zai iya hada su ya ce wannan baban ki ai wani kasan gumin kafiri ne dan wuta ma kila ko wani abu idan kuma ce eh dai sai mutan ki ake yawa ban naki kaza ki ba ai kaga abiya zama wani abu in ka ce baban ki yake kaza ai kaza abiya zama abu ko mata yayin da kishi ya gita su ba sa ji ba sa gani ba sa ji suna ba sa gani siyabarar ana tsare mu sai mu tashi dalilul mashashi wal katat musamman ma wannan albimu din barzan mana amma zai dalilul mashashi wannan shine abin da galibi malamai suka fi suka fi dakon sa shine wato wanda yake gaban sa tana da yalwa to sai mu tashi a yau insha Allah da rabin ya wuce ko to to guda ɗaya ne rage ko a ba komai a ai uzurin kenan shine da za mu je makaranta saboda in shirya ina da abin da zan dan yi dan hidiman gida kafin fita shi yasa nake son je na san yau za a cika sosai yau yau da na ce ta katima wanda ba jini gizo ba zai zo za a bada za a bada kowa yana son a tasjilin sunansa a cikin attima saboda haka mutum ba da je da wuri نعم رواه العقلاء ونزهة الفضلاء لا أبو, حا... أبو حاتم ابن, حت... ابن حبان المستي قال أبو حاتم إثناء المدي عمره دم أدم يتآرى دراي وانسى بكثرة الأسفار ليوان تفيتي تفيتي تفيتي دندم إلمي ومباينة الأهل da kuma wabayat al-ahli da kuma wato ya ya zama ya zama ya ya yi nisa ya kaurace ma iyalansa wal awtani da kuma kasan haihuwansa fi talabul ilmi a duk tafiyan neman ilimi duna la'amali bihi amma ki aiki da ilimin wal hifz la kuma ki kiyaye ilimin hakkin ilimin wal hifz la laysa laysa min shay'in uqala yace wannan baya cin dabi'a na masu hankali kuma kai yawo kawai dan ka je ka dan kawai a ce maka kai malami ne wannan baya cikin dabi'a ta masu hankali ka nema ilimi dan kai aiki da shi da kula ba ka nema ilimi dan ka sa aska tara ba yanda yanzu muke ganin matasa na yi da can ilimi din mun san da ma muke dan nema mu galibi ilimin ba ba aziz bane ba ba abu waye ne ba dan galibi wanda ake gani yan jami'a musulunci da suka dawo daga Madina talauci sun hawa da shi na bala'i talauci sosai ya ka ga malam mutum sai dai sai ya taba alka ji hadisi iya abin da zai iya sawa kenan sai jalabiyar sa kusan lokacin nan kusan lokacin nan duk duk eh wata yana rawun rawun hulan nan eh so a lokacin da kusan kusan malam Abu ya ja musu wala bakar ya samu dama dama a gwamnati to bayan rasuwarsa an ta kokari da yadda za a yi a sa su dina yin sunna ta hanyar rike a fitar arzikin kasa to daga baya aka ta fama aka ta umaji a lokacin duk mai neman ilimi ya ga kusan yana yi ne da gaske ya yi ne da gaske kawai yana yi ne dan kishin sunna din sai kuma ubangiji yanzu kuma kuma sai zai babu duniya mu ba ya manta banu isra'ila yanzu kashi ya zai babu duniya malamai kudade ne da su Allah ya ba su suna sana'o'i sana'a islamiyyar nan kawai islamiyya kawai wannan mutum ya bude in ya bude sai ya ga abin da zai ci a gidan shi da ya ishe shi da dan askatara da kuma gashi ya sanya dan siyasa kuma ubangiji ya sanya malamai suna iya tankwara su to duk wannan ba shi ne zama ya kamata da makasudin neman ilimi ba makasudin neman ilimi ya zama abin da muke neman ilimi saboda saboda wato aiki da shi tukuna saboda aiki da shi ko da kana son ka gantar to amma kantar saboda jama'a su yi aiki da shi saboda kai koyi ko ka zama kana da gadan annabawa laysa min shay'in uqala ba cikin dabi'a ta masu hankali wala min zai al-alibai ko ba cikin sifa ta masu masu wayo al-alibai dan ina wato zulabi al-lub wa inna man min ajraj ma sa'inu bi ma sa'inu bihi al-mar 'ala al-hifz at-tab' al-jayyid dan ya daga cikin wato mafi girman abin da kuma fi a karan abin da mutum zai nema taimako da shi wajen ya kiyaye ilimi shi ne azabar uljayyid da da bi'a mai kyau yana da wani positive attitude towards ilimi shi azabar uljayyid ma alhimma ta da himma wasu sinabi ma'asi kuma ya nisanci sabon Allah sabon Allah gaskiya tana sanya mutum ya zama yana da ma'alumat da bai da ilimi Allah ya sa kun samu bambanci tsakanin ma'aluma da ilimi bayanai bayanai mutum zama yana da bayanai da si'atin mahfuzat yalwar abin da ya haddace zai iya samu amma ilimi Allah sai halatta shi ilimi sai ya zama duk yayin da aka bi neman fatawa ga shi san ilimin amma ubangiji zai zai tashi ya bada fatawa ta daidai ba saboda ya san zuciya shi ne kaje kaje shi wancan yana cewa shakautu ila wa ti'in su wa hibbi wa shadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani anna al-ilma nurun wa nurun lahi la yuhda li asi al-ilm aka ce ba al-ma'luma ba ilimi ilimi da zai gadar maka tsoron Allah zai sa ka samu nasara a da'awarka ka samu tawfiki ka samu fuskantarwa daga ubangiji to wannan yana ana samun sai ta hanyar nisan ta mutum nisan ta kashi da ma'asi amma za ka ga ga da yawa abin da ake samun tazgaro a wajen da'awan mu galibi muna zake wa sabon Allah ne ba ko dai muna ba mu da ikhlasi ko kuma muna umarni da abin da muke ba mutane mun je mun shiga mun shiga wani wuri kuma kuma ba ma yi daidai a zo a kawo maka kwangila ka san kwangila na zalunci ne don me za ka ansa ka zo ka dinga yin lauya ma wanda ka san maha'inci ne dan siyasa ubangiji yana cewa mazan la ta kun kha'ina khasima kai makal ba khasiman lahu wani almahasi ne sai mun duba kwarai da gaske to wa an shara ni abdul aziz ibn sulaiman al abrush yace ni'ma aw ni'ma aw al fatab qalub li ilm aw li ba'd al uqul sihhat tab'a فإذا الطبع فاته بطل العلم بطل العلم وصار العناء في غير نفع سمت يعلم نعم عون الفتى madalla alherin Allah ya kai da abin da zai taimaki yaro sadauki a falubul ilmi wanda yake neman ilimi shi haka ƙwab'in kyawun ɗabi'a kyakkyawan ɗabi'a da mutum zai nuna wajen neman ilimi to ni'ima aunin fata shi ne zai zama wato madalla alherin Allah ya kai a kasancewansa wani abu ne da yake taimakon yaro talauci wanda ke neman ilimi aule ba'dul uquli a tsalubu da ilmi ko wanda ke neman ilimi ko wanda ke neman wato cikin hankalinsa ai a tsalubu ne ba'dul uquli fa ina tabu fatahu idan ɗabi'a mai kyau ya kuɓuce ma mai neman ilimi baƙwalar na ilimu to ilimin da ya nema ma sai ya lalace ya zama ba ya aiki da ilimin sa to ilimin da yake da ya nema shi ma sai ya lalace a wata nuska wasu sun kanta baƙwalar sa'ayu ba baƙwalar na ilimu ba wasara al'ala'u sai ya zama wahala da ya sha wajen neman ilimi fi ghairi naf'in ba ba ta amfani ba kenan an fahimci baitin sosai an fahimci baitin ni'ma aunul fata at-talubu li ilmin madalla da wato abin taimako da zai taimake yaro sadauki mai neman ilimi aw li ba'd al-uqul ko mai neman cikan hankalinsa sihhatu tab'in ya zama yana da kyakkyawa ingantaccen ɗabi'a da yake da shi a abin da ya sani wajen kiyaye ilimin wajen aiki da ilimi da shi da tab'ul jayyid da ya faɗa a can fa ila tab'u fatahu idan yana ba shi da ɗabi'a ba shi da ethics ba shi na dubba na ilimin shi kansa an fahimta tab'ul jayyid ko ethics ne kamata ya samu na dubba na dubba na ilimi din ta haka bakar da ilmu ilimin da ya nema sai ya lalace lalace ba shi da amfani alhamawi ya ce bakar sa'ayu shi wahala da ya na neman ilimi ya lalace a banza wa sar la'ana sai ya zama wahalan da ya sha fi ghair naf'i ya nema ya yi sha wahala ne ba tare da amfani ba domin tunda wannan ilimi na shi da amfani da shi ba tunda kuma ba shi ba shi da ladabin neman ilimi yana za mu ga da yawa yanzu neman ilimin ba shi da albarka ba ba ladabi saboda ba neman ilimin ma ake da kasai ba babu asamul jayyid asamul jayyid shine ya zama muta'addid bi adabil ilmi ya ladubtu ya kintsu da kintsuwa na ilimi to inda ba samu wannan ba to zaka samu abinda mutum yake yi din ba daidai ba to sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala abu da bakar da Allah ya ba mu dada za ka kanta na ko to abinda muka da labarin mulada abinda muka shirya Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh